إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى وليحاول كل منا أن يقدم لنفسه أن يقدم لنفسه عملا ينجيه يوم يلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله فقد روى ابن ماجه والترمذي في السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا وفي رواية بمسند أحمد وصحح الألباني ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم أيها المسلمون إن كلمة الحق كذيفة ربانية في وجه الباطل تزلزله وتحطم أركانه وتقهره وتهلكه كما قال ربنا عز وجل بل نكذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فالحق يذهب بالباطل ويمحقه والباطل مهما قوي فإنه لا ثبات له قال الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين كما أمرنا بذلك الحق تبارك وتعالى حيث قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فالله تعالى قد يبتلي الحق ويبتلي أهل الحق ولكن العاقبة لهم فالحق ممتحن ومنتصر فلا تعجب فهذه سنة الرحمن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق وأن يجعلنا من الصادقين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المسلمون يقول الله تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال فلم يذكر سبحانه وتعالى حاله متوسطه بين الحق والضلال فالحق عباد الله وإنا وعه المناوئ وكاد له الكائد وحاول أن يمكر بأهله الماكر وأراد أن يطمس صورته فلا بد من ظهوره لأن الحق قوة والباطل ضعف وقوة وكلمة الحق ثقيلة على النفس ولذلك لا يتحملها إلا قليل من الناس ويكفي القائل بها أن ينال بها رضا الرحمن وإذا كانت كلمة الحق في حد ذاتها مرة فلا ينبغي لمن يقولها أن يزيدها مرارة بمرارة أسلوبه فمن أراد التكلم بحق فعليه باللين والرفق والحلم وهكذا بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يقولوا بحق أينما كانوا ولا يخافون في الله لومة لائم نعم عباد الله في بعض الأحيان يكون السكوت عن الحق هو الحق كأن تكون كلمة كأن تكون كلمة الحق هي التي تسبب زيادة المنكر فالسكوت في أمثال ذلك أولى وأوجب ومن الناس من يقدر على قول الحق في حالة الرضا فقط ولا يقدر على ذلك إذا كان في حالة الغضب فحري بنا أن نسأل الله تبارك وتعالى كلمة الحق في الغضب والرضا اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام خفاقة في كل مكان يا رب العالمين اللهم اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ونصيرا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo a gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam da faɗakarwa game da cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah kowanne daga cikinmu ya ƙoƙarta wajen yi wa kanshi aiki na alheri wanda zai zama sanadiyar tsiran shi a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su da amfani sai wanda ya zo ma Allah da lahiyayyen zuciya. ‘yan uwa musulmi, Ibn Majah ya rawaito da Tirmidhi a cikin sunan nasu, hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yaddan Allah ta tabbata a gare shi. Lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya miƙe yana huɗuba. Daga cikin abin da ya ce a cikin huɗuban shi sai ya ce, Ala, ku saurara, kada wato haiba da jin tsoron mutane ya hana wani ɗaya daga cikinku ya furta gaskiya idan dai ya santa ya gano ita ce gaskiya. Sai Abu Sa'id, yadda Allah ta tabbata a gare shi ya fashe da kuka, sai ya ce, Wallahi, ai, mun sha ganin abubuwa wanda ya kamata mu yi magana na gaskiya, amma sai mu ji haiba mu ji tsoron mutane sai mu kasa faɗi haka a cikin musnad na imamu ahmad hadisin da imamu albani ya ce ingantacce ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku saurara kad jin tsoron mutane ko haiban mutane kwarjini ta mutane ta hana ɗayan ku ya furta gaskiya idan ya gane ta da idan shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lalle yin haka furta gaskiya baya kusanto da ajali sannan kuma baya yin nisa da arziki sannan wato mutum ya faɗi gaskiya ko ya ambata wani abu mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan baya kusantowa da ajalin mutum sannan kuma baya nisantar mace da wani arziki wanda Allah ya riga ya kaddara mu ɗan uwa musulmi ku sani cewa kalima ta gaskiya kalima ta gaskiya wata jiha ce wata bambuci ta Allah subhanahu wa ta'ala da yake sakinta a gaban ƙarya lokaci zuwa lokaci domin saboda ita kalmar gaskiya tana gilgiza ƙarya tana gilgiza ɓanna sannan kuma tana rugurguje rukunnan ƙarya da rukunnan ɓanna ‘yan uwa musulmi kalma ta gaskiya tana rinjaye akan ƙarya tana murkushe ƙarya tana hallaka ƙarya kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗi a cikin littafin shi mai tsarki yace bal naqdifu bil haqqi alal batil yace bal ba haka nan bane yanda abin yake shine naqdhifu bil haqqi ala al batil mu so Allah mu ne muke daukar gaskiya sai mu jewa ta sai ta fada akan ƙarya fa yadmahu sai ta tarwatsa ta fa idza huwa zahika sai ga ta ta zama watsatsa tarwatsatsa dan haka 'yan uwa musulmi ita gaskiya tana murkushe ƙarya sannan kuma wato tana lalata ta tana ɗaiɗaita ta ita kuma ƙarya ‘yan uwa musulmi duk irin yadda take da ƙarfi in dai ƙarya ce to wallahi tallahi ba ta da ƙarfin tabbatuwa ƙarya ko ta yi ƙarfi to ƙarfi ne irin na wato irin na yaudara amma ba ta da ƙarfin tabbatuwa don haka Allah maɗaukaki ya ce wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batilu inna al-batila kana zahuqa ka ce gaskiya ta zo kuma ƙarya ta tarwace saboda ita ƙarya dama ko can wato mai tarwatsewa ce ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah gaba ɗayanmu sannan mu zamo cikin mutane masu gaskiya kamar yadda Allah ta'ala ya mamu umarni da haka a cikin alƙur'ani mai girma ya ce ya ku wanda suka yi imani ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya ko da ba ka da gaskiya in kana ƙoƙarin kasancewa tare da masu gaskiya to Allah zai taimake ka ka zamo mai gaskiya dalilin zama tare da masu gaskiya don haka ‘yan uwa musulmi kuma Allah bai ɗauki alkawari ba ya ce ita gaskiya kullum zai ƙyale ta ita ce sama a cewa ita take da ƙarshe mai kyau amma tana yiwa wasu lokuta mutum mai gaskiya Allah ya jarraba shi da gaskiyan shi ‘yan uwa musulmi Allah yana jarraba gaskiya kuma yana jarraba masu gaskiya amma duk jarrabawan da ta zo duk iska duk guguwa duk wato rugumucin da aka shiga to ƙarshe mai kyau yana tabbatuwa ga gaskiya da masu gaskiya saboda haka ibn al-qayyim yake cewa ita gaskiya Allah ya ɗauki alƙawarin sai ya taimake ta amma kuma sai ya jarraba ta sai ce kar ka yi mamaki idan ka gaskiya cikin jarrabawa ko cikin wahala ya ce fa hadhi sunnatur rahman ai wannan sunnan mai rahama ce yin haka dan uwa musulmi Allah madaukaki yana faɗi a cikin alqur'ani mai girma yana cewa fa madha ba'da alhaqqi illa dalal ni ke da kai bayan gaskiya in ban da bata abu bi ne ko dai kana akan gaskiya ko kuma kana akan bata Allah ta'ala bai ambata wani hali ba na tsakatsakiya a ce to shi wane yana tsakatsakiya shi baya akan gaskiya kuma baya akan ƙarya a daga wato kin gaskiya sai bata ɗan uwa musulmi gaskiya ko da wani mutum ya yi hito na hito da ita ko da wani mutum ya ƙulla mata makirci da kaidi ko da wani ya yi ta ƙoƙarin sai ya lullube ta da gwaninta shi ko ƙwarewar shi wajen ƙulle-ƙulle ko makirci. To wallahi tallahi ba zai iya bice hasken gaskiya ba, babu makawa sai ta bayyana. Saboda ita gaskiya ƙarhi ce, ita da karan kanta ƙarhi ce, shi kuma ƙarya da ɓanna rauni ne. ‘Yan uwa musulmi, duk da haka kuma ita kalmar gaskiya tana da nauyi. musamman ma akan zukata na ‘yan adam, tana da nauyi akan zuciya, shi yasa duk lokacin da wato aka furta ta, to waɗanda suke iya kwansantire na su ɗauke ta ‘yan kaɗan ne cikin mutane, amma da dama daga cikin mutane ba su iya jure ɗaukanta. Amma dai ya ishe ka idan ka zamo cikin masu gaskiya masu haɗin gaskiya, to ya ishe ka kaɗai. ka samu yardan mai rahama Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa musulmi, ita gaskiya Allah ya mamu umarni mu faɗe ta tare da tsarkin zuciya, ba a faɗin gaskiya don a haranta ma wani da rai, ba a faɗin gaskiya don a ɓata ma wani da rai, ba a faɗin gaskiya don a motso hushin wani ko a tsokano hushin wani, wanda ya haka shi ma ya buga dabra akwai yiwuwar ya tabka asara cikin faɗin gaskiyar shi don haka ko da gaskiya gaskiya ce to kuma ana son wanda zai faɗe ta ya zamanto ya faɗe ta ne domin neman yardan Allah kaɗai ɗan uwa musulmi idan ya zama na kalima ta gaskiya ita da karan kanta ɗaci gare ta ita da karan kanta gaskiya ba a halicce ta ba da zaƙi ko da daɗi a'a da ɗaci aka halicce ta to don haka baya dacewa ga wanda za ya faɗinta kuma ya ƙara mata wani ɗaci ta hanyar salon da zai isar da ita gaskiya domin saboda idan gaskiya ɗaci gare ta to lalle ne wanda zai furta kalma ta gaskiya ya zamanto ya yi amfani da laushi ya zamanto ya yi amfani da sauƙaƙawa ya zamanto ya yi amfani da salo ya zamanto ya haɗa da juriya tattare da shi wajen isar da ita, ‘yan uwa musulmi, sahabban annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallama suna yi mashi mubaya'a ne akan wasu sharuɗa. Daga cikin sharuɗan, kamar yadda Ubada ibn Samit yake faɗi, ya ce, Muna yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama mubaya'a akan cewa mu nan za mu zama masu haɗin gaskiya duk inda muka kasance a rayuwarmu. Ta kenan wata yarjejeniya ce, wani alkawali ne tsakanin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama da sahabban shi, na cewa su sahabbai ba yayyewa su rayu a wani lungu ko wani dabura ko wata tsabbace ko wani yanki a cikin duniya inda ba za su faɗi gaskiya ba. Na ba bayan Allah, duk da kasancewar gaskiya ita da karan kanta ƙarhi ne kuma ita da karan kanta wato gaskiya nasara take yi, to akwai lokutan da kuma yin shiru akan gaskiya shine gaskiya akwai lokutan da ka san gaskiya amma abin da yafi zama alheri shine yi shiru ka kale saboda me saboda ita gaskiya akwai lokutan da faɗin ta yake iya jawo matsaloli da ɓanna, wanda sai ta lullumka wato sai ta lullumka alherin da ake tunanin faɗin gaskiyan ya jawo To shi yasa malamai suka ce duk lokacin da ya bayyana karara cewa faɗin gaskiya zai iya janyo ɓanna da matsala wadda ta lullumka wato sakamakon ita gaskiya to anan abin da ke gaskiya shine kin gayin gaskiya don haka nan yana da kyau mu fahimci cewa akwai lokutan da mutum zai zo ya gayi maganganu wanda za su zamantowa ɓanna da matsala kuma sai ya ce ni ina ruwa na ni gaskiya ce na faɗi ko kuma mutum zai zo da sunan nasiha ya aikata masifa ƙarshe kuma ya ce shi ba ruwan shi akwai lokacin da ƙyalewa akan gaskiya ya fi zama daidai kuma ya fi zama gaskiya ‘yan uwa musulmi malamai sun ambata wasu lokuta mahi girman abin da malamai suke ambatawa shine duk lokacin da ya zama na ita gaskiyar za ta haifar da ɓanna mai tarin yawa wadda ta lullumka wato alkhairin da ake tunanin ta haihuwar to a lokacin yin shiru shine yafi zama alheri don haka 'yan uwa musulmi cikin mutane akwai waɗanda Allah ta'ala ya ba su iko da ƙarfin zuciya wanda suna faɗin kalma ta gaskiya ko suna cikin hushi ko suna cikin yarda wannan shine aka fi so kuma irin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi kenan saboda haka ya dace da mu ɗan uwa musulmi mu yawaita addu'a irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa Allah ya azurta mu da faɗin kalima ta gaskiya ko lokacin hushi ko lokacin yarda ko muna cikin tsanani ko muna cikin kunci ko muna cikin nishaɗi ko muna cikin matsaci to mu zamanto masu faɗin kalma ta gaskiya muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sanya mu a cikin bayin shi masu faɗin gaskiya Allah ta'ala ka ɗora mu akan daidai kuma ka cilasta mu riko da daidai duk abin da zai zamo sabanin gaskiya da banna da ƙarya Allah ka nisantar da mu daga gare shi ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka ƙara inganta kasuwanci ƴan kasuwan mu a garin Maradi da sauran jihohin mu na Nijar baki ɗaya ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki wannan damuna da muke cikin ta Allah ta'ala ka sanya alkhairori da albarkoki a cikin ta Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah ka ɗaga tutar addinin musulunci a kowane ɓangare na duniya ya Allah muna roƙonka ka taimaki dukkanin wanda cikin taimakon shi akwai taimako ga musulmai da musulunci da kaskantar da dukkanin wanda kaskantar da shi akwai kaskantar da wato kafirci ya Allah ta'ala ka kaskantar da shi duk mutumin da zai samu ɗaukaka ya samu matsayi ya samu ƙarfi addinin Allah ya samu rauni ya Allah kada ka bashi ɗaukaka kar ka bashi ƙarfi kar ka bashi matsayi duk mutumin da zai samu matsayi addinin Allah ya samu gurin ƙasa da ƙarhi ya Allah ta'ala ka bashi matsayi ka bashi ƙarhi Allah ta'ala ka bashi iko ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka sanya dukkanin ayyukan da muke aikatawa muna yi ne akan daidai duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga rahamarka da samun aljanna Allah muna roƙonka wannan aikin ka cilasta mu aikata shi idan kuma magana ce ka cilasta mu furtata duk abin da zai kusantar da mu zuwa ga fushinka da azaba ya Allah muna roƙonka ka nisantar da mu daga wannan aiki in magana ce Allah ka nisantar da mu daga gare ta wala haula wala quwwata illa billah sai da sallah